الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba ɗaya ga watan rabi'in awwal shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da hudu abubuwan talata ɗaya ga watan rabi'in awwal shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da hudu bayan jira na ba alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da arba'in da biyar za mu tashi darasi na ɗari da arba'in da shida hadisi na dari tara da hamsin da biyu a cikin kitabul li'an kitab na goma sha tara kenan farkonsa za mu fara shafi na dari biyu da tasa'in muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana malai ce kitabul li'an wannan littafi ne da zai magana akan al-li'an wato abin da ake kira da al-la'anu asali shine at-tazmu wal ib'ad an rahmatillahi ta'ala ko kace at-tanzu wal ibad korewa da kuma nisantawa yake kira da tinuwa shi sa ba a so mutum ya tsine wa ɗansa domin kai wannan kana cewa Allah ya nisanta shi daga rahamar Allah duk wanda ya ce wa Allah ya tsine wa ɗansa to wannan kalmar yake ne to ko shakka babu in kana gaya wa ɗanka wannan kuma zai lalace ba ɗanka ba ma ko abin amfani da kake gaya wa ya lalace sai ya shiga wani yanayi kwarai da gaske to ita ce abin da ake kira da al'aliyan saboda haka wannan al'aliyan yana faruwa ne daga tsakanin mata da miji tsakanin mata da miji daga lokacin da miji yake zargin matarsa akan wani ɗa ko ciki to abin da shari'a za ta raba su kawai shine ayi al'aliyani amma dan mace ta zargi mijinta ba zancen liyani shi ne bambancin liyani ana yin gidan miji yana zargin matarsa amma mun mace na zargin miji ba a liyani gidan in ta gaji sai kulli ko shi yau wata yi kulli ko shi ya gaji da sake ka to shi ne liyani mala yake hadisi na ɗari biyar da hamsin da biyu dari tara da hamsin da biyu ya ce an sa'ad bin sa'adin as-sa'idi radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga sa'ad dan sa'ad Allah ya kara masa yadda anna uwaymiran al-ajlani lalle wani sa'adi da ake kira da uwaymir tasgiri ne na Umar Umar ya kai tasgirin da ake cewa Umar uwaymir dan karamin Umar kenan al-ajlani wato ja ila asim bin adi al-ansari ya je gurin wani sahabi da ake kira Asim ibn Adi al-Ansari fa qala lahu sayyidi da shi ya Asim ya kai Asim ara'aita rajulan wajala ma amra'atihi rajulan ayaqtuluhu ara'aita rajulan ba ni labari ai akhbirni an rajuli kenan ba ni labarin mutumin da wato wato waje da ma'amuri ma'amura ake yaje samu tare da matarsa rajulan wani mutum daban abin nufi ya je kama kwarto a gidansa ido da ido a yaktuluhu kai da ka saba shi zaka kashe shi mutum ya je ga kurukuru ya kama wani da matarsa zai kashe shi ko kuwa fa taqtulunahu mutum zai kashe shi kuma ku kashe shi da bai da mai kenan domin ya san annafsu wa katabna alayhi fiha anna nafsa bin nafsi sharadin shi ne in ka kashe rai za a kashe ka to shi ne ya ma wannan tambayar yanzu mutum ya je kama matarsa da wani idan mutum ya afka mar ya kashe shi kuma sai ku kashe shi an kai ba ya fa'ali ko kuma ya zai yi idan bai ce zai kashe shi wato ya zai yi tambayar da yi kenan salli asim salli ya asim an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai san wato linzami ya fi karfin bakin kaza sai ya ce ya kai asim ka tambayo mun annabi alaihi salatu wassalam duk da wannan tambayar da ta fi karfin sa ai sai wahayi sai sai kaje ka tambaye mu annabi alaihi salatu wassalam a wata ruwaya ba suna nuna cewa wasu sharhin da aka yi ana nuna cewa shi wannan da ya zo ya tambayar ba wanda yake tambayar sirikin sa ne siriki ne saboda haka yace to ka tambayo mun annabi alaihi salatu wassalam fata ala asim an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asim ko yaje suka wato zako yaje tambaya annabi alaihi salatu wassalam akan haka shi ma yayi tambaya fakariya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-masaila wa abaha sai annabi alaihi salatu wassalam ya kyamaci tambayar bai ji dadin ta ba bai ji dadin tambayar ba kwata kwata saboda al'amarin ya girma hatta kabura ala asim ma tabi'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta da ai kabura bi ma'ana katta hatta da ya ji ba dadi yadda ya ga irin reaction na annabi alaihi salatu wasallam yadda annabi yayi a lokacin sai ya ji ba dadi kwata kwata sai ya ji mai ji dadi shi ma tambayar da yawa annabi ba domin annabi bai ba shi amsa ba amma ya gani a fuskarsa cewa bai ji dadi ba kwata kwata to me ya faru to sai ya ce فقال عاصم سنه فلما رجع ko فلما رجع عاصم الى اهله da asim ya koma gidansa wajen iyalansa kuwa ja uwani sai uwainul sai zo masa faqali ya asim ya kai asim ma da kala laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni wata amsa annabi ya baka aiken da nema faqala asim sai asim yace lam ta'tini bi khairin wallahi kamar mutum ya ba hausa ya ce baka kyauta min ba abin da ka zo min da shi ba alheri ba ne tambayar da ka tura ni na yi ban ji daɗin ta ba shine lam ta ce ni bi khairi karkar ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almasalata allati sa'altuhu anha annabi bai ji daɗin tambayar da nemar ba yace mai mai ta mata kamar mutum ya ce ka kai ka ja zamu kai ka janyo mu ga kinan kaza kaza kaza yace annabi ma bai ji dadin tambayar ba kana uwar mi sai uwar mi yace wallahi na rabbi da Allah la antai hatta as'alahu anha ba zan guje ba ni sai na je da kaina kamar yana ganin shi sakon da yake yadda ya kai sakon da bai bai kai shi daidai ba sai yake ganin shi wani ya je da kansa wallahi ba zan guje ba ba zan tike ba sai na je na tambaya annabi da kaina fa akbala uwar mirul Uwaimir ya fuskanci ya dau hanya a ta a tara sunan lai sallallahu alaihi wasallam har sai da yi gurin annabi alaihi salatu wasallam wata dan naji a tsakiyar mutane kowa yana zaune ta abin jina zaune da ya je mai faru fakala ya rasulallah sai ya ya baki Allah a ra'aita rajulan waje da ma'amura a cikin rajulan a yabtuluhu sai maimaita ba da labari idan mutum ya je ga wani mutum kwarto da matarsa zai kashe shi ba ta tulu na hukuma ku kashe shi kaga sai mai mai ta idan ya je kan je kashe shi kuma kashe shi za ku yi annan nafsa bin nafsi ya san wannan aya shi za ke mai mai ta wannan am kai da ya fa'ala ko kuma ya zai qala sa'al ne ruwaya sa'al bin sa'ad sai yace fatala ana shikenan ai kuwa fatala ana sai sai Allah ya saukar da ayoyin liyani والذين يرمون أزواجهم ولم يكن له شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله آه وي آية نجي زنيوا بقول نجي karantawa cewa da la'ana wannan la'anar da aka yi wato shine Allah ya saukar da wannan ayar wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fa shahadatu adim arba'u shahadatin billahi innahu lamina sadiqin والخامسة أن لعنة الله عليه ko shi zai ce Allah ya tsine masa ta biyar in ka da min al-kadiri wa yadra wa ala hal azab an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu lamin ni lamin al-kadiri wal khamisata anna ghadab Allah alaiha in ka da min al-sadiqi zaka zo shi zai fara zuwa ya rage ce wallahi billahi billahi la ilaha illa huwa wannan cikin naka ba nawa bane ko wannan dan da ta haifa ba nawa bane wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa bi hurufil qasmi wannan cikin da take da shi ko dan nan da ta yi baba da hawa ne wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ko kuma na kama ta da wani ya faɗi wannan sai sai in kuma ba haka ba inuwar Allah ta tabbata a kansa sai faɗi wannan shi kenan a gaban jama'a tattaro jama'a za a yi to bayan ya gama sai ita ma ta zo ta ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba gaskiya ya faɗa ba aga ai ta kore ko abin da ya faɗa ba gaskiya ya faɗa ba tunda shi ya tabbatar ita kuma sai ta kore wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba gaskiya ya faɗa ba wallahi kan ma ta ce ƙarya yake ai kai ma kalmar ta yi girma ko cewa kai a wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba gaskiya ya faɗa ba wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba gaskiya ya faɗa ba in ba haka ba in ƙarya ne masa kushin Allah ya tabbata a kanta shikenan babu aure har abada tsakanin in za su rage a duniya su biyu ba aure to saboda haka wasu ce dalilin sauka wannan ayar saboda wannan ne wasu kuma kace saboda wato um um Hilal bin Umayya shi ne ya samu wani da ake kira Shuaiku bin Sahab da matarsa rage hankali ya kama ya zo wa annabi alaihi salatu wasalam tambaya akan abin da ya gani annabi ya juru an gane ko to daga baya dai sai aya ta sauka mun faɗa cewa ana iya samun takrir na sababin nuzul kamar yadda ba shi karo kamar yadda ya sauka a Fatiha a ce ma akwai an saukar da ita a Makka ko an saukar da ita a Madina ko kuma duka abubuwan suka faru aka tashi sun ba da lokuta daban-daban da aka tashi za ka ba da amsa guda ɗaya abu ne mai sauki yayi kai ma yanzu a cikin gidanka za a iya ma tambaya an tambaye ka da safe akan kaza kai jiro dai ba kuma ba wata tambaya dai bi tana da alaka da wannan a karo na uku da aka ƙara tambaya sai ka bada amsa kuma duk ta shafi wayannan akwai hanyoyin da zaka buka bada irin wannan amsoshi to saboda haka aka fito aka yi lihari wa ana ma annati inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'ad bin sa'ad yace ni ina zaune tare da sauran sahabbai tare da annabi alaihi salatu wasallam من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك sai Allah ya ce shine ayoyin da na karanta sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce to Allah ya saukar da aya a kanka da matar taka fa zahab fa ji biya je ka zo da ita qala sahal sahal ya ce fatala ala sai suka yi bayani a junan wa ana ma annabi inda rasulullah muna tare da sauran sahabbai gurin annabi alaihi salatu wasallam falamma faraga suna gamawa قال أويمر في أويمر يلي كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها أي إلا لولا دي da ƙarya nake mata kenan bayan an gama sai da in bai san me hukuncin da zai biyo baya ba da ba sai da in ma na zauna da ita ai na ƙarya ma nake mata kenan sai ce fadan laka haka na san sai sake ta sake uku to na nawa kuma saki na nawa kuma an ce da kuduru Allah ya la'ance ki na nawa kuma ai riga already saki ya riga ya tabbata an fahimta da kyau yauwa sakin ma ba ba da dai ba gwara saki ba za a iya dawowa ko uku ne ita auro ni a tatan ki hada wajen gaira amma wannan ba aure har abada kabla an yi amura hu rasulullahi sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk kafin annabi ya umarce shi ba kawai yake shi fa ba zai iya zama da ita ba kwata kwata ya faɗi wannan kalmar ba shi ba ita shi kenan zance ya kare kaga wannan abin da yake jawo hankalinmu shine kada mutum ya zamto yana wato matar da zai zauna da ita ya zamto yana zarginta karka soma wannan abin da zamu koya a hadisi akwai abubuwa guda uku zuwa hudu na farko yadda annabi alaihi salatu wasallam ya kyamaci wannan tambayar saboda annabi baya so a rika yada albasha shi sa ku yi bijira din tambayar ba baya so a yada ta sannan abu na biyu yadda annabi yake zuwa rika rubawa musulmi a tiri eh babu kaga ba da dan social media a rubuta kaza yanzu wasu nema suke kaza ya faru kawai ya yada to yadda annabi baya zuwa yada albasha an gane ko sannan hadisin yana nuna cewa idan aka yi ma tambaya a matsayin ka na mai karantarwa in tambayar ba ta yi ma ba ka nuna abin da ka nuna dan mutum ya daure da jijiya wannan ba tambayar ba tambaya ba ce an fahimta da kyau ko eh ya sunan kakar firawuna ina ruwa na da ita ne yarda ko da da sunan da ma ne ruwa na da ita ba abin da ya jabe da ita ko ba yau kaga tambaya ce da la ta zuru wa la ta fa ba abin da za ta yi ba an fahimta da kyau ko yawwa amma inda ake zuwa faɗi su yanzu kamar makiɗa makiɗa su binci fir'aun kada Allah da annabi yake so a san sunan da zai faɗa cewa yana da ya makiɗa wanda ta sa aka kashe mai kisan da ita ce makiɗa kaga sunan ya fito karara amma sunan babar da ba a gaya mana ba wata rana ne kisan da ne mata kiso kawai sai kibiyar ta ta faɗi sai ta ce bismillah sai ita ma ta ta tsago ta kalle ta ce kira ta ce kina nufin babana sai ta ce a Allahu rabbi wa rabbuki haka mai kiran ta ce da ita Allahu rabbi sai ta je ta ga Firauna ga wata nan tana bauta wani ba kai ba tana da yaya uku da yake a kawo ta da aka zo da ita sai za aka tafasa tafashakken mai katuwar tukunya tana boilin boilin din ya kai sai ce yaya waye Allah na ki zace ubangiji sai sai za ka dau babban ya ka hurga shi a cikin tafashaccen man nan sai da ya kone gaba ɗaya man tsawon kashin ya da sama kaga ya soyu sai za a kwazo kashin aka zuwar sai ce yaya ta ce har yanzu tana kan baka ta Allah shi ne ubangiji sai za ka hurga nabi saura ɗaya wanda take shayarwa jariri ta zo sai zuciyar ta raurawa saboda irin yadda ɗa yake da uwa take da ɗa sai ɗan yi magana ya ce umma akan gaskiya kike gaya masa yana cikin waɗanda suka yi magana suna jarirai kuma hadisi ne ingantacce saboda haka shi ma aka ɗauko shi aka hurga shi jaririn shi ne annabi ya ce cewa ba wanda ya ji magana sai ita ita uwar saboda haka kawai aka ɗauki ta aka ruga ƙasusuwan ya ka tattare gaba ɗaya ya ji azuwar ya ka tafi tsakanin duwatsu aka wurga duwatsu aka wurga wannan ƙasusuwan to shi ne da za a isra'i da annabi alaihi salatu wassalam sai zuwar wani tsakankanin wani dutse da mala'ika jibril ya dole ne sai zuwar kanki sai ta wannan kanki ne sai mala'ika jibril ya baki labari ya ce wata rana ne wata baiwar Allah kaza kaza to wannan kashin da aka wurgar a gurin maimakon ya doyi sai yake kanki wata ce majina wani ne na biya wasu mata wata ce malam yan firawun ta ce wallahi tana da kawa majina ta ce amma malam suna yana tasiri ka san fitinan niya ce ta ce ya za ta za yan firawun ba za ta yi fitina ba ta ce wallahi da na suka yi karatu ta ce fitinan niya ce ta zako wata dakta muna hira da ita muna karatu kai ta ce gaya mun ta ce wallahi akwai da tana da kawa majina ni ba ta wajiba ba ai ya gabata da zaka sa suna sai ka nemi wasalan ka ko ba komai to ma kira ku tunan ya ce ba ba ba ba mutu ne kiri ita ta sa aka je wannan baiwa Allah na'am ai kawai iya azaba da a haba yanzu aka kashe ƴaƴan mutum a gaban sa gaba ya kashe azaba kenan ita ba kashe gaba iya ƴaƴan annabi ya ba mu labari cewa azabar da za a yi mata ƴaƴan kawai za a raba ta da abin da aka yi mata kenan karshen azaba ai su irin wannan dawa za su duba menene za su ai za a bata da ranta ne dan bakin cikin ma ya kake ta ai za ka so ita ba a hada da ita a ba ka ja wanda mai tabir yace iyayen mu lau koyirat baina hayatina wa mauti hala talabat hayatana wa haka da waliduna ya faru da za a ba uwa za a zaɓi tsakanin tarayi ka mutu kai tarayi za ta ce ta yi da mutu to wanda take da wannan ra'ayin to ba me za ka yi mata yanzu kai kunta ta wani shine ka kika yayan da take so su rayu to abin da zarawo ne yake ran a ne muke to wannan shine kaga wannan yana nuna cewa lallai a a san irin tambayar da za a yi domin tambaya ba tana nuna kwarewar mutum wajen ilimi an tambaya Abdullahi da Abbas cewa da ne ka tara ilimi yace bi kalbin bi lisanin sa'uli wa kalbin aqul da harke ne iya tambaya da kokwalwa kuma mi da kiyayewa haka Ibn Abbas ne saboda haka yana da kyau kai in za ka yi tambaya kai intelligent question wanda kai kanka ka san cewa ta karuwa ne eh kowa zai karu kai ma za ka karu kowa zai karu wannan shine sai yace sannan wannan hadisin yana nuna cewa idan aka zo aka yi mula'ada dan nan fa zai gaji uban ba wanda ya gore shi amma zai gaji uwarsa inda daga ba faduwa daga sama ba daga cikin da ya fito zai gaje ka za ta gaje a satin da ya wuce a karatun mu mun kawo waɗanda abubuwan da suke hana gado ko yau guda bakwai to sai ce sannan kuma sannan tambaya da gane da abin da ya shafi addini wannan abu ne da ake bukatar zan je baka fahimci abu ba ya kamata ka yi tambaya a kai sannan sannan a matsala a wuri na'am na'am abubuwa bakwai da suke hana gado to shine idan aka haifi yaro bai kuka ba shine na farko yi kuka bai ya zo shi ne na farko sana abu na biyu ana kokonto tsakanin mutane tani ta da uba ne suka yi tafiya suka yi accident ba san waye fara mutuwa ba idan an tabbatar da cewa ga wanda ya fara mutuwa cewa sai da uba ya mutu sannan ɗa ya mutu da minti biyar to wannan ɗan zai gado duk da sun mutu duka sai an ba shi gadon sa sannan a fitar wa wanda za su gaji ɗan kuma ce sannan na uku shine li'ani da an zo an yi li'ani ba gado gajiyar da muke muka biya yau sannan na hudu shine kafirci dan ɗaya ya kafirce ya zama kafiri ko kuma ko uba tsakanin uba da ɗa la ya rika muslimu al-kafir wala al-kafir al-kafir al-muslim saboda haka ba gado tsakanin wanda mun tattauna zatin da ya wuce akan malaman da suka ce shi musulmi zai iya gadon kafiri amma wajen cewa kafiri ba zai gaji musulmi ba ijma'i a wajen musulmi ya gaji kafiri ne ake da sabani kamar da wani ya gaya ma ko wanda ya sani babban nan ƴaƴan musulmi ne amma uban suna harkokinsa a kudu uban kafiri ne yana da kuɗi ne yawa uban dan babban nan shi kadai san kadarorin masu yawa da gonaki da kuɗaɗe da abubuwa amma da ya san a kafiri ya mutu ya ƙi ya gaya wa ƴaƴan inda duke take yi babu da gado su kuma kasan kudu a south south ne suna jin tsoron ma tabawa saboda ana ganin kaza amma ce dukiya ce mai yawa to kaga wannan sai a je a yi musu waki a jiwa yayin Allah umu wala an suka je suka nemi fatawa za a iya ba da fatawar cewa kada dukiyar zanzo kafirai sun amfana da ita za a iya dibo ta ko a kai ta baitul mali haka wani yake gaya mun yi ya san wanda akan taba da shi to saboda haka wannan shine ga wato na hudu kenan ko sannan sai wato yanci an fahimta da kyau ko yawa eh bauta idan mutum yana ita ce kamar shi muka kawo ko yawa sai bauta shine na na biyar na shida kuma zina ɗan zina shi ma ba zai gado ba na bakwai kisan kai duk wanda ya kashe wanda zai gada to ba za a bashi eh duk wanda ya kashe wanda zai gada to to to wani ba bai almani to su ne guda bakwai ba kuma da mu gado ba eh na'am eh ba zai ba gado shi ne magana da muke yi ba gado tsakanin a yi farar kuwa saboda ga ba a shiga tsarin jara'a ba sai dai ba sani ba ana kokonto mun taba wannan matsalar to kamata ya aiki in kokonto ake yi misali ko wanda aka zo wannan kuma wani abu ne daban saboda kar a zo a jefi uban da wani abu yawwa sai a raba addini amma wanda ne abu ya fito kowa ya sani to babu gado akwai wata da ake gaya mun ita kuma a kan abun din abin ya fara an ce suna da hayyan sun girma da aka tsintiɗa aka rasa wata ta je tayar sai ta ɗauko shi sai ta hada da nata ɗan basu guda biyu suka girma a yanzu a 'ya'yanta a ce ba a iya kwanjirar tsakanin wancan da wannan ita kuma ta ci ta bambanci an ce ka sani saboda kawai ji yanzu yadda suka zama wajen mutanen kirki ne ba za ta zo ta tona wa ɗayan asiri ba shi wanda yake gaya mun bayan mun gama karatun mun dace yace wallahi ya san har gidan ya sani yace yanzu ta mutu matar har yanzu ba san waye ba naka ba manya su ne manyan ƴaƴanta kaga wannan akwai iskali babba inda rigima take yanzu a nan misali kaga shi alkali yanzu in aka zo in dai an kasa controversy misali je ne to kaga yanzu ana so za a iya to a DNA shi za a je a DNA yawa idan kuma ba a yi wannan ba to kaga duka za a raba musu yace wallahi suna na har yanzu yace kuma wato in kana magana wani bita kowaye kaza kaza yace duka kuma ba dan haihuwa dai ba kaza za a iya zargin da cewa ko na ta ne ta ne ta tsunto kamar da ya ba za a zamanin ta yana Umar a ko da ta yadda nan kuma daga baya ce ta rika zuwa jar sai ta tura bai wata da ce a ce a dauko mata shi a irin zuwan wai dan rayu sai ta zumbaji sai na Umar yace a kamo ta dan ta aka kawo dama wani wani sa kawai sai magani ya duk wanda duk wanda kuka ga ya zo neman dan nan cewa yana yawan zuwa ga yana ganye shi to ku ga mu to ita kuma asali baban yaron ne ta ɗaya mata ɗaya mata ta ɗaya zai ta wuka ta burma ba to da ta gaba da za ta yi wa irin yanzu bane zuwa za a zubar da ciki da dan ya girma zuwa ta kai shi ne ta ne ta yara sai na umar shi kuma da ya ga dan yace ko ce gawar ya fara gani yace wannan gawar Allah ya dace na san waye ya kace ta sannu sannu kenan jara'a ya bi ta hankali a sai da tayu ta zo ta yadda dan wannan dan da aka yarda ta hanyar da ya gano cewa to uban uban yaron nan ne da Allah ka duba kokolwa kuma ta zo ta yi convincing daga baya cewa ga abin da ya faru sai kuma ya kyale ta tunda da ya kai mata sai rabu da ita bai kai ta ba eh saboda asali makociyar da ta kawo mata ta kawo ta ajiya da kayan mata a kima ta ce da ya rika wannan cewa za ta yi tafiya ta ce ga ayata da Allah bayan na dawo wani lokaci kaza kaza a kima ta ce saboda jagiri ne ba shi da jimu gaba ɗaya fuskar sa irin ta mata to saboda haka kawai sai da aka dan kwanaki sai kawai ya afka mata tana kwanci to ta wa wuruka sai ta burba ba sai mutu sai ta sa aka ɗauke shi aka ja aka wurgar da shi gida ne na masu da akwai to a wannan wurgawar da aka yi sai na umar ya gani sai ya roƙi Allah Allah ka bayyana mun wanda ya kace wannan to kaga ta hanyar da ya samu ta wannan hanya saboda haka wannan abin da nake so mu kawo a nan shine bawan Allah idan kana zargin wanda za ka aura ka aure ta dan idan zargi ya shiga tsakanin da matar da kake aure ko to ba za ku taɓa zama lafiya ba kuma kun za abin mamaki wanda suka fi kowa zargi ko wanda suke yan bari ya san ya ɓata ya'yan mutane ya'yan mata abin ya ɓata yanzu tsoro yake ji kare sai ta zargin matarka da 'ya'yansa mata sun fi ba wai ina ce muku duka ba sun fi kowa wannan illa za ga wanda yanzu zai zo waya aka yi waya sai ya karba ya duba yanzu wani za ka gaya mun irin shi nasa nasa tsanantawar ko na ce to ko mu da muke ɗaliban ilimi ba mai matan mu irin kullum da yake Allah babu to shi zai iya fita kullum gidan sannan kuma ƴan uwanta ma ba su zuwa irin wayannan abubuwan sannan akwai ran da wani wani irin rashin wato kan gado ma wai sun tsaya a jam'in ne a danja kawo almajiri ya zo duka an daga gilas ya yi bara ta bangaren da sai da ya rika faɗa ranar ba ta ji da daɗi ba saboda almajiri ya zo ya tsaya a kusa da bangaren da ya bara kace ni na kira shi kace ba ni na kira albajirin nan ba kuma da ya zo albajirin nan bai bagan da ba irin wayannan abubuwan dan Allah dan Allah a wannan karatu aka samu wannan a wannan karatu Allah ya zo da wani abun za ka ga idan kuma ita mace abin da muke so ku fahimta wallahi idan ka take duk karancin karatunta ya zamto kana zargin ta ko to wallahi ta za hanyar da za ta yi ba ta rubu duk karatunka ya burma ka kawai ka yi addu'a ka kiyaye kai ka kiyaye da farko sannan ka yi addu'a shi kenan idan abu ya fito a fili ka yi magana amma kada ka zama mai zargi waya ma sai ka bincika cewa da wace kai waya waye ne alaƙar ki da shi kaza in ka zama mai wannan bin diddigin mace inna kai da kunna abu ma azama ilahu kai da hunna illa li anna hunna hunna hunna haka ba ta ce duk yadda ka raina ta za ta iya kai ka tabaru Allah dan da za ta je ta nemi mazan ka sani baka sani ba wani ba Allah muna tattaunawa yana da karatu addini to waje yi irin wannan tsananin cewa shi da ya auri yarinya ma waya ya kwaci ba waya ba sai nace kaga wannan tsanantawa nace za ta sa idan ta tashi kumbura kuma fakewa za ta yi nace kar ka nuna abokin da zaman ka ba kai dole kar ka so ba wallahi da ni ba yara ta waya wata rana nace muna hira da iyali da take ce mu kawai sai nuna mun a WhatsApp cewa kaga wani a WhatsApp sai ta tambaye ta mun yi hira da ita sai ta tambaye ta ce sai da kika ce ba ba waya ta ce ai layi ta jiya da waya sai waya gidan ta tsora da abin ta sai ta kaga abin da ake gudu ko kaga dan da za ta yi magani kuma sannan inda ta yi wa illa ta fi boko ba ta fi boko ne da ba kusa ba ita za ta yi wannan wani alaye a ce wai za ka bata waya kai ba shi ne magani ba ba shi wani ai ka nuna iyalin kai ne wallahi in ba kuwan nan ba ta fito in ta gani ma kai za ta ne ko waya cewa ka ga ko kuma in ta daga ta ji namiji ne in ta in ka zo sai ta gaya ba cewa wani namiji yana ta kira ka ba da wannan dawar sai ka zauna lafiya sai ta gaya ma cewa wani ya dame ta gaji kai sai ka ɗauka ka kira da kansu amma idan wanda ko baka toje kana ganin kai wayan ka ne ribin da ne za ka gane kuran ka za ka gane kuran ka wani sai ya buwaya gaba daya kiran da aka yi ji wannan waye me ya alaka ki da ji a gurin aikin waye ke dan gurin aikin ku ka ka bar da ta me aiki ka ce ba za ta magana da kowa ba wanda ta zo ba to akwai abubuwan da ya kamata mu rika tilawa mu hura ya kamata mu kawai da hadisin ibnu umar ya tabbata mutum ya zama mai kishi amma ba ba shi yake nuna kuma kishin ya zama na hauka ba yadda zaka bude wa kanka kofa zamanin banu isra'il ai akwai wanda shi saboda zanjin kullun kulle ne kulle ne a cikin gidan baya barin da sauto yanzu ya fita sai sai da biya sai ya daya buki abin yanke da ran nan da yazo ba wani almajiri yazo ya bara sai ta ce almajiri daya za ka iya buɗe gidan nan yadda wata ji ba zai ja ba sai ta ce na zuwa sai ta ɗauko sabulu sai ta turo mata karkashi ta ce idan na a jikin kwaɗan da idan na sai ya ta sai ta ce ta gurin mai yankan mukulli ga kuɗi ya je a yanko mar da ya dawo idan ya zo gidan sai ta ce buɗe mukullin yana hannun ta ce buɗe ta buɗe ta kulle in ta kulle ta ba shi kanta zina haka ta koma yi ran nan dai da ya roje ne shi gobe da ba ana shigowa gidan nan sai ta saba kuka ta ce kuma ka rika kulle na a gida kuma ka ce ana shigowa sai ina za a shigo kulli ka ce bani kaza kaza to su a wannan lokacin za a fita ne a je kan dutse a yi tsinuwa duk wanda yake mara gaskiya kawai mutuwa ce wata musiba za ta je hannu da ita saboda haka sai ya ce mata za a je a haukan dutse a tsinuwa ta ce ta yadda almajiri ya dawo yana zuwa ta ce almajiri ya shigo ta ce to kai a jirin ya domin ya dora hannu a ta ce karka wani damu karka damu ka za abin da nake zo da kai a'a rana kaza za mu tafi ka je ka samu idan za ka samu jaki ya ce ji ba ki da jaki ta ce kare inda ake haya ka yi hayar jaki ga gudun rana ka za ka zauna guri ka za kawai da kwanan ka a zuwan mara kai kawai abin da nake so da kai guri kaza rana ta yi suka zo wucewa gaban ta yi ta faduwa ba ta hango almajiri ba za a wuce can sai ta gan ta yi ajiyar zuciya ta gode wa Allah suna wuce almajiri da kaɗan kawai sai ta faɗi tana faduwa a ƙasa tana ta burgima menene yana ce mata tana ce mata cikinta cikinta tana ta burgima to ta fi jiki mai jiki ce ba zai iya daga ta ba sai take mata ishara cewa ga wancan a taimaka ma ko jakin a zuwa dora ta kai sai je saboda ya rude ya je yana kiran mai jaki da Allah ya taimaka ba ya zo ya ce biya a daidai za a biya ki zai biya ki ya janyo jiskato tana zuwa da jaki a kokarin tuntuɓa ta ya ce na za a nema mukama ta kokarin tuntuɓa ta sai ta yadda zanin ta ya ta yi tsirki saboda haka aka mai da zani aka dora aka tuntuɓa ta a jaki ana cikin tafiya ta warware ta ce dawa pdf ben ne pb ne matsalar pdf ne tun da ya ga haka ya ce to ai kwace mun je tun da kin warke ba za ka bari yau shi wallahi jayanci suka sallaba min jaki suka karasa ana zuwa sai ce ake nake zargi ke zaki barawa tace ai kai miji na ne ke zaka ba yace Allah ke zaki barawa tace to ta hau kan dutse tace wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa tunda miji na aure ni ba wanda ya taba ganin tsaraiki na banda miji na da wancan mai jakin idan ba haka ba Allah ya mata kaza ta faɗa ta gama tsafta sako ta ce saura ga yaji hauka nake yi zan hau ta hau ki sako lafiya an hau ko kaga wallahi ba ya rike da kare na a cikin gida ko wallahi ta za ta yi wasa da hankali ina gaya ba kawai ka yi iyayen ka kabar wa Allah amma wayan mutum baya kudda shi yanzu maganar da ta faɗa ƙarya dai ƙarya ba kuma shi ya janyo duk wannan abubuwan shi ya janyo asali game da malamin ya kawo a ciki cewa ba ɗabi'a ta wace ba mazina ce a wace amma dan ta kunta ta ba bari ta yi to ko ne wuri kai kai iyayenka Allah madaukakin wa aljaza'u min jinsil amal aljaza'u lisan illa lisan Allah baya tozar da mutum Allah ba zai tozarta ka ba kai ba mazina ciwo ba zai haɗa ka da mazina ciya ba ba zai tozarta ka ba daidai jarabawa saboda haka kar ka kawo ƴar mutane ko waya din nan yanzu kada daga waya kawai ya zama abin dare kawai waya sai ta zama abin dare wani lokacin mata a tajakin da suke rashin sanin kai da rai idan daga lokacin da ka gaya musu imar kansu ba za su yi tatin da wani ba ba za su yi ba mutum da ta san kanta za ta yi ba saboda haka akwai abubuwa da yawa da matsaloli da maza su suke haifar da su a yanzu wallahi ai ga kuma jabar nan a hizba ka je ka rika ganin kesin sun akan waya akan waya sannan kuma idan mutum ya zo misali ya kawo matarsa lalle ya kama ta ba red handed ɗayan biyu ne ko dai take ta salim alim ba wanda ya sani ko kuma ya ruba wata asiri ya ci gaba da zama da ita in zai iya amma kun san wani abu ta san cewa mace za ta iya kama mijinta da wata matar ta ruba wani asiri duk kun yarda da wannan ko a akwai bari ga muku wani mai muni ba da ya faru ba ne shi wannan matar kama shi sai da esta ba ai cikin da ba yarsa yar wata ce yar aboki zaman ta mutu kurukuru ta kawo shi to abin da kai din ake ba ma sau ɗaya ba kai kai da shi yaki wallahi da yake tana son ya daina din ba ta yi ko uwarta ba ta gaya ba uwarta ta je ta gaya ba dama shawarar da aka baya to wani yake gaya bar ja muka yi kar a sake uwanta gidansu su ji babansa za ka gaya kun san hikima domin mahaifiyarka ba za ta taɓa tona ba asiri ba wallahi da yake uwar mai hankali ci da aka gaya mata wannan da ta ji ta ta ce to yi haƙuri sai ta kuka ta ce yi haƙuri na zai da zan magance abu sai ta kira shi da ta kira shi matar ba ta zo ta kira su dutse sai ta ce ta fita ashe dabara da zai a daidai lokacin hijabi ne kawai a jikinta jungure da hijabi ba kaya a jikinta ita uwar wallahi yana jigowa da ta kulla goba sai ta cire hijabin sai ta ce wallahi sai ka ne ne ni ba yana kuka kun san daga ranar can aka rufe kesin bai tsara neman kyar ba ta ce wallahi ka kuma neman ta ni ba sai ka nema to wannan hanyar ta magance matsalar sai ta saboda ba yadda za mahaifiyar ka kai ya ga ma zan yi a kasuwa ba za ta yi wannan amma wallahi a nan in namijin ne zai iya tiriri to duk da cewa karfin kishin namiji da ba ya fi na mace duk wannan haukan da kaga su ne suna fasa fanika bai kai na namiji ba bai kai ba saboda haka ya kamata ko da yauki abokiyar zaman ka ina bawa musamman matasan da wasu yawo ba kun san me zai ba ki kawo hanyar ka rika zargi abokiyar zaman ka ya zama to kun ke ki aya kafin ka aure ta ba can minti ba a sha minti amma za ka gane kuran ka wannan yaran iyaye na ba za ka gane ba amma su mata za su sani yawa to wallahi sai ka gane idan ka zo ko jin ran da ka kai goma sai ta rika zargin ka zargin ka za ta rika cewa kaza wannan ɗabi'ar da kake yi ita ka tafi amma idan ka kai goma mutumin kirki ne kai a gurin da sai dai ma waya lafiya lafiya kuwa wallahi wani abu ne zai rinju Allah ya da kai lafiya amma wallahi kana kaiwa goma in wancan wancan gurin kake ko to zargin da za ta rike ba kana dawowa ne ka za ta rike kallo daga sai fizin sai kaza sai ta kalle ka daga sama har kasa me yasa ka wuce kanka mawaɗi da tuham ƙofofin tuhuma mutum ne ya je teburin da ake sai da martin a jiya amma shi sai aka hamal martina ya ga in wani ya zo wucewa ya ganka a gurin ya ce ya ga kana shan giya ka ɗaga kofi kana shan martina ce kana da hanyar da za ka fita ba ka isa ba Allah ya kiyaye wannan shi ne bari mu jakara eh to wannan shi ne abin da imanin ya kawo yake gaya mana cewa to lallai a kiyaye sannan kuma matsalar aure a hadisin za ku gane cewa ba a so ka zurfafa akwai abin da ka zo a binciken aure haka da annaba ne za su salam ya zo ya gaya mar ya gane da yake nufi amma sai ki yadda a fada da zancen sai tsaya kawai ya jiro to kai ma yanzu za ka yi filon aure akwai zancen da aka zo ba sai ka neme shi har bincika ba akwai gabar da an zo ka ɗau haske kawai ka tsaya iyalan sai ka yi yanke hukunci kawai ba komai da ake cewa sai an jire ba don wani abin da aka jire shi kuma ba za wallahi ba za ta gyara auren ba zai gyara ba Allah ya kiyaye Ali bin Umar radiyallahu anhu wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil mutala'inaini Annabi ya ga wasu wanda suke tsiwa yace hisabukum ala Allah hisabun ku da gurin Allah to kowa ya rantsi ya za ka yi a duk ma kadi ko shakka babu ɗayan ku makaryaci ne la sabila laka alaiha ba kai ba ita da gewu ba za ka bi komai na da ba sannan ba za ka yi wani mu'amala da ita ba kare ya rasulullah mali sai ce ya ba ki Allah to dukiya ta ba kuɗi na ba ya kashe kuɗi ba dai da auren ba a wannan zamanin na rike saboda haka ya kashe kuɗi kuɗin sa ba kare sai ce la mali laka ba ka da wata dukiya kun ga zuwa san lokacin aita da jini yace ba wani abu da za a baka in ka na sarata in kun da sarata alaiha yace in ma gaskiya wato ka faɗa a kanta to fa huwa bi matta halalta bi farji a kudin da ka bata ladan farji farjin da daga halatta wa kanka shine kudin da ci sadaki ko yawa in dai ta tsaya ta tare da ba da ci sadaki wa in kunta ka zabta alaiha fa za ka abu in ko kariya kai mata ai sai ki ƙara nisan ta gaba da abin da za ka karba a nisa wa ba'adu laka minha ni sannan kuma dukiyar ta ƙara da danta da gari da ba kai ba ita ba dukiyar ka ba ba kai ba dukiyar ta ba kai ba za ba komai ba na ban ji ba wa ba'adu laka minha ko minhu to daga wannan dukiyar kana ƙara kuma nisanta daga wannan dukiyar ba za a baka ba ko wa abu hadiha aka ce yawwa shi ne daidai ko to na gane to wannan shi ne to kaga wannan hadisin yana nuna cewa mutane da suka zo yin bayani mai wa'azi ko malamin da suka zo zai mutu wa'azi ya tsoratar da su Allah ya ce kun san girman rantsuwa kuwa kun san matsalar ƙarya ku yi haƙuri da azabar duniya azabar duniya ta fi sauki akan ta lahira duk ka gaya musu wannan yawwa sannan ka gaya musu cewa ko shakka babu ɗaya a cikin ku bakar ya yake sai ka fito musu da wannan sannan abu na ƙarshe ka tabbatar mata da sadakin da mutukar an sadu da ita ko da an yi wannan zinuwar عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وامرأته عبد الله بن عمر yace wata rana an yi tsinuwa tsakanin wani mutum da matarsa to ban jafa min waladiha sai ya kore dan nata ya kore yace shi ba dan sa bane fa faraka bainahuma sai annabi ya raba tsakanin su wa al-aqal waladu bil mar'a aka sadawa matar cewa ita kuma dan da ne dama da an zo ana kiran Abdullahi Yunus labbaika Khamis Ibrahim labbaika da an zo an kansa an ce wato Ahmad Lubabatu Zai da sunan babar da Zai kirai domin shi dan babar sa ne ba za a dangana shi da namiji ba to kaga ni wa al-aqal walada bil mar'a zai ci gadon ta za ta ci nasa mun faɗi wannan akwai gado a tsakanin an ibn abbas radiyallahu anhu ma an karbo daga abdullahi da abbas Allah ya kara musu yadda annahu dukira dala'unu an inda inda nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana an ambaci wato ad-dala'un a gaba annabi alaihi salatu wasallam dini ne ba li'ani fa qala azim bin adi bi zalika qawlan kawai sai azim bin adi wanda muka yi hadisin sa farko sai ya faɗi wata magana in man sarafa titin fa dawo rajulun min qaumihi sai ko wani mutum ya zo daga cikin mutanen sa ya ku ilai ya kawo makara cewa annahu kad wajada ba amrati rajulan cewa ya ga matarsa da wani mutum fa qala asim kun gane zancen kuwa shi wancan da yayi magana a gaban annabi irin ta wannan kawai irin mutanen ne da za a ce yanzu mutum ya je gabatarsa haka kawai ya rasulullahi duk mutum ya gaba kansa da wani mutum yaya haka yake a kira farko shi za ya tura a yi mai tambaya yaya abu bai faru ba kuma albala'u muwakkilun bil mantiq wani lokacin bala'i da baki muke janyo ko yawanci tsadan nan kafin abun ya tsada ai da baki muka rika janyo ta masibu da yawa da bakin mu muka janyo an gane ko saboda haka sai wani mutum ya zo daga unguwarsu bai ban gurin ba ya zo ce da shi an kama wani mutum da matan ka ya zo gaya ba lantar da ya gama yi ya tu ilai annahu kad wajada ma amra'ati rajulan fa qala azim sai azim yace mafili fi hada illa li qawli yace wallahi ba jarabe ni da wannan baje sai dan magana da ne yace baki na ji ya janyo mu فذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في قراء النبي فاخبره بالذي وجد عليه امراته يجي باجي لبارا abin da aka samu da matarsa wa kana dalika rajulu mutbara shi mutumin da aka samu da matar wancan din mutum ne wanda yake mutbaran shi ne aka ce kasirun sufra an gane ko wato ne mutum ne mai kiba ato yayi sannan kuma bayan yana da girma ya bi kalan fatarsa ta fi kama da wato ta fi kama da yelo ta fi yale ta fi karkata zuwa ga yelo rawaya sannan kuma kalilan abuwan wa kana zalika rajulun mutfaran mutumin wato mutum ne wanda yake ya fi fatarsa ta fi kama da yelo sannan kalilan la'ani iri da buɗe sha'ari mai takakken gashi ba mai nannaɗe ba وكان الذي دعا عليه shi wa kenan yanzu shi wannan da aka je aka samu matarsa wanda yayi wannan magana ya janyo kansa dalilin magana ya janyo bala'i ya ya same shi shine wanda yake siriri kuma ya fi kama da farin jikinsa ya fi kama da yelo shi kuma wanda ake da'awar an kama shi da matar tasa annahu wajadahu inda alihi khadlan shi kuma kakkaura ne zai adam sannan fatar ta tafi kama da ta fi karkata zuwa ga ja wankan tarwada zuwa ga baki baki shi ne adam dama adam ana nufin wankan tarwada annabi adam an ce haka sifar ta take kafiran lani mai kauri mai jiki wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce allahumma bayyin Allah ka bayyana gaskiya فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده tana haihuwa sai aka ga wannan mutumin da aka kama sai ga mata ta zo da wato dan kama an tsaga kara da wanda aka kama ta dai kwabo da kwabo kama an tsaga kara fala ana nabi sallallahu alaihi wasallam bai nawa ba sai annabi ya ce to ku zo ku yi liyani tsakanin ku qala rajul ibn abbas wani mutum zai yake Abdullahi da Abbas fil majlisi a majalisin da ake faɗa wannan sai dai hiya lati qala nabi sallallahu alaihi wasallam law rajamtu adam bi ghairi bayyin bayyinati rajamtu hadi ita ce matan nan da annabi yake faɗa a wani hadisi cewa da zan jeje wani mutum ba da da shaida ba ba tare da shaida ba da mun farkon suratul nur cewa kai cewa kai duk wanda aka jefa ya zo da jeju guda hudu ko in ba haka ba za a masa bulala daga baya aka ce to mata da miji wanda zancen ce duba a gani mutum ya gani ido da ido ya ga dai tsiri ali to shi da annabi yake cewa da ake zai jefe wani ba tare da shaida ba yace da na jefe wannan baiwa Allah sai wannan sahabin yace ko tabin yace ita ce wannan matar da annabi ya magana a kanta fa qala la yace ba ita wace ita ma wani kesi ne daban da ya faru akai yace tilka mar'atun kanat tazharu bil islam to ita wancan matar ta kasance tana bayyana albasha a fili kowa ya san harkarta ita ɗaya matar da annabi ya ce da zan jefe wani ba ta da shaida ba da na jefe wannan to ita wancan matar ita mai zaman kanta to amma kaga duk da haka ko da a ce a gidan karo ya take ai sai ka samu samo shedu shine an tafi alguna ba ce ita wancan matar mai zaman kanta bai bayyana albasha to kaga abin da yasa aka ce za a yi bayani tsakanin mata da miji idan ka zo ka ce wa matar ka ta yi kaza to ka yi mata kadabi kadabi kuma bula da ake to abin da zai kore a yi ma haddi shine ka zo ka zo kai rantsuwa in ba ka zo a yi ma haddi sai kai rantsuwa da an yi rantsuwa kuma an rabu kenan har abada hadisi na karshe an abi hurairah radiyallahu anhu anna rajulan atan nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ji gurin annabi faqala ya rasulullah yace ya ma ikin Allah wani jali gulamun aswad au na jin karshe mun tsallake a tun ji ga muguwa akwai hadari to ya isa mu tsaya nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan to alaikum salam wanda muka kuskure Allah ya yafe mana na'am ina ji haka Hmm. Hmm. Hmm. gidan da ya sauka ko gidan yarinyar ok ya yadda kiristan ne shi to abin da in na fahimta wannan kana jan hankalin iyaye dangane da abin da ya shafi wannan magana yake akan cewa sun samu kes da ana samu wasu daga makotan garuruwan mu suna shigowa musamman wato nan arewa mutum ya ji hausa komai wani sa'i ma za ka ga sunansa irin naka amma ba musulmi bane su zo a wuri ƴaƴanmu da kanne daga baya kuma a gane sai bayan ma an samu juna biyu duk da yawa amfani da wata kalma ba a faɗarta cewa yauwa kalmar yan birni ce yauwa yan gari ba a faɗa irin wannan saboda haka sai an samu juna biyu bayan wannan auren sai sai kuma ta bayyana cewa kirista ne kuma ba zai koyi ba to kaga wannan ko shakka babu yana nuna sakaci irin na iyaye sakaci ne tsantsa a iyaye uban da ya yi da uba ne shi na gaske ba wai yaro ba har iyaye su sai an san da yake shan barin gaya ba ba daga taraba ba ko adama ko daga lantsan dan yanzu wallahi da an san tushen sa haka iyayen kirki ce ba wai ko daga ina ko daga lantsan dan an fahimta da cewa ai suna cewa lantsan dan wai bayan bayan duniya saboda ko daga nan yanzu sai an bincika an gano me asalin sa wannan yana so ka nuna mana cewa kana so ka ƙara faɗakar da mutuwa lallai iyaye wasu daga cikin iyaye yanzu sakaci suke yawwa amma mu yadda muka san iyaye na kwarai cewa duk garin da ka zo wallahi ya bincika wani ma ko bai je yana da yana da mutanen da yanzu kamar ni ina da abokai a adama da muka yi sabi su wanda na gamsu da tarbiyyar su da addini ina da wasu a tabbato ina da su wasu ma limamai ne idan ko ban je ba misali matsala da ta zo zan iya kiran wani daga can in gaya mar amana ya je mun mutunya misali ai akwai wannan ballantana ya tantance ba ka je da kafarka ka bincika rayuwar yanka saboda haka wannan ko shakka babu ma iyaye suna yin wannan sakaci ne gaskiya kuskure ne babba a ce wato har na za su rika zuwa su a wuri da wannan talatar jikin yan jiya ne suke su suke boyewa ko ta ɗaliban mu da zan je da suke yi ƴaƴa uku ya bayyana mata zakin abubakar amma da ƙarshe alƙali ne ya raba auren dole haka aka raba auren daga baya ya bayyana wallahi zai da suke wannan shekarun daga baya ya bayyana a yana cikin horar na masu zaki abubakar karara to kaga yanzu an na suna zuwa biyu wannan wanda ba musulmi ba hadisi bane gaskiya ya kamata a a iyaye su ƙara kula kwarai da gaske wajibi ne wanda za ka aurawa yarka ka san addinin da ka san tushen da asalin sa sannan kuma wato inda dama ma a je a yi bincike a kan ɗabi'un sa a garin da yake yanzu ya baro adama ko taraba yana abuja yana zaune ya kamata bayan adama da aka ja ka san asalin iyayensa da rayuwar da ya san a tafi abuja ma ga wata irin rayuwa wannan duk yana cikin ko an fita kun fa wa alaikum nara yana karkashin sa Allah ya dace da mu Allah ya kiyaye ai wallahi ba wai a karaba ba ko ko a nan ko na kake neman dan wata ko to sai ma binciken kokop ballan da gari ne ni zaka ko na dai ko ihu kai kai ko fara ihu daga wasu wuraren za a biyo to kamar kai ba wai a nan ba ko a ganduli a cikin gandun albasa kai kana kullila shi yana cikin gado ya kamata a yi ya kwakwaf a kanka balantana wanda aka yi saba da yawa watakila al'ada da wasu abubuwa sun canja sosai tsakaninka da su ka kasa zuwa ka bincika ai mun ba da aula ma wanda kuka samu nisan guri ai wannan ne ya zama wajibi ma ka je ka bincike sosai yo makotan kuma baka taba bincike akan mutum ba amma aure ya taso sai ka tsaya ka yi tunani sai yanzu haka nake dawo cewa ya kamata ban bincike makoci ba ballanta za mu yake a nesa Allah ya dakatar da wani kuma kira na na wanda suke da yayi na haka a ba da dan wannan tambaya ce mai ba da dan maharamai kaga cewa tunda an ce ba aure har abada zai mai da su su zama maharamai an fahimta da kyau a ba haka yake nufi ba in ta zama muharraman sa ai kaga za su gaisa za su ci abinci tare kamar yadda yawwa za a yi tafiya tare yawwa irin wannan to bari mu wajen ko da ni eh eh mana are kuwa an riga an kore kawai tambaya ce yanzu zai yi tunda ba mu gaba ba shine wanda ya kore ta tambaya ni wannan tambaya ce da malam muslim tunda kai mun tambaya ni ba ga tawa cewa zuwa ta kiwe zuwa wanda ya kore dan kuma bayan shekara 30 da yaron ya girma ya zama biloniya ya zama dan gwaji sai dawo yake dan zai a yi ba yanzu ba dalili nake so saboda haka zuwa ta ce mai zuwa ni ba ta hakan bayan yawa eh na za a wa za a yi hulala me dalilin ka eh ya yi wa matar ta kazabi ya zo da dalili amma muna so mu ji dalilan ba na za a amsa kai ki yanzu sai ta ce mai zuwa eh idan amma hulala an tsara ba kwanciyar zai ci gado kai ma ni ma na kara ba tambaya shi ke nan Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa dai na ai aikin to sai kuwa ga jinin ga shi ta ce je mako an ce ya zama mutumin kirki ba yana nan saboda kirkin su ba za ka bambance tsakanin bare da gaske ai tara za a ce taimako dai dama taimako dai daga taimakon kuma da aka shiga cikin nasaba wanda kamata ya ko da taimakon da ta yi dai a ware aka yi amma ba aikin zunubi ce ba na cewa taimakon da dai ba zunubi ba ne don ba ita dai zunub ba illar kawai shi ne zai ta shigo da wani zai fi gado da ba naka ba na'am da sauran na'am نعم نعم akan maganar ne anan kirista eh na gobe ka ta yi Na'am. Na'am. Kita kemudian harta. babu na to kaga kaji kaji bayan za abin da babu yake faɗa cewa akwai wanda ya sani shi wato rashin sanin dangantakar amma ɗauka musulmin ne wanda shi ma ana tunanin wato musuluncin nasa amma ɗauka musulmin ne da aka zo wajen kiki kakan da aka yi da karshe wani kanin baban da ya tsaura auren sai da suka haifi yaya bakwai aka yi ya gudu aka neme da aka rasa da yayan kuma to ka je kwashe yayan gaba ɗaya gudu ba irin killolin da na ku iya tuna irin killolin da aka rufe mana a irin su jos da waye su wannan za ma a zo kawai sai a aure mutum ya je ya aure kirista in ya aure sai a rasa da ba daidai in aka haifi namiji nasa ne musulmi in kirista ne in mace ce nata a duba matsalolin da muka rika zamu duk faɗan yalwan dandam da abubuwa da abubuwa da suka faru to saboda haka ba hikima an ya mamu wadda take ahlul kitabi mace mutum musulmi a aure ta ni ba na ganin hikima duk da an halatta ma ba ta aka yi dole bane na ka karewa su kai ran da ka bata mata da ce ta fita ba ko kuma ta zo a kirista da kun yi alƙawari cewa za ta musulunta ka zo kuma ta ki musulunta ai da ana samu to da haka akwai illoli masu yawa gaskiya yanzu ka ga wannan yaya bakwai ni ya kwashe su ya tafi da su ba don kuma inda suka ba to alal akalli ko da musulmi ne in za a yi auren jinsa za ka auro doguwar mace ya kamata a san asali da tushe na mutum ya kamata a sani Allah ya dace da mu ato ato ka gani wannan jira mutum ya zo ya gurba wa kansa wuka yana ji yana gani abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya kuma mutum da lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunda Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen ta jawawa da tsofin sa ɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen ta jawawa waɗanda suka ce sana'a ta dogara da fine network Allah ka gane da Allah madaukakin sarki ka nuna musu hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunayen ta jawawa da tsofin sa ɗaukaka iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka tsara musu lafiya da tsawon kwana kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka ba mu da zabun kawukan mu Allah ka ba mu zabun kan shugabanni na gari Allahumma aminna fi awdanina wa aslih a'immatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك وخافك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين Thank you.